أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة وعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر بإذنه فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين يقول الذين آمنوا هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعهم عبدة أعمالهم فأصبحوا خاسرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق ولا خاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نعم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا همة الشيخ انظري لنا بهذا المحضر والتعد فيه بنظرة تأتي لنا بالظفر وترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيها يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة عسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين يقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم أبدت أعمالهم فأصبحوا خاسرين آه الحمد لله أيوه wannan rana ranar ranar talata Muna ashirin da biyar
ko 25 ga watan ramadan wanda ya daidai da 26 ga watan hudu wancan muna 1443 hijiriya miladiya kuma 2022 karatunmu zai ci gaba a jiya allah subhanahu ta'ala ya yi tsawa cewa ya ayyuhal lazina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya wa ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum inna allaha la yahdi al-qawmal zalimin allah ya ce ya ku masu imani ku daina rukun yahudawa da nasara su ne wato ainihin majibintan lamarinku su ne masoya wanda kuke soyayya da su ba sa son ku. Allah ya ce babu yadda za a yi ba yahude ko ba nasara ya zo ya so musulmi ba zai ba ya ma faɗi a can suratul baqara walan tarla ankal yahudu walan nasara hatta tattabi millatahum babu yadda za a yi ba yahude ko ba nasara ya zo sai in ka ji addinin sa an gane to Allah ya ce kar ku rike su zama soyi duk wanda kawai ya rike su suka zama soyinsa fa innahu minhum to shi ma yana daga cikin su inna Allah la yahdi al-qawmal zalimina Allah baya shirye da mutane ainihin azalimi to sai Allah ya ce fatar allazina fi qulubihim maradun kana ganin waɗanda ya rasulullah kana ganin waɗanda wato rauni da shakka da munafunci ya tabbata cikin zukatansu ai du'u itiqadin rauni na itikadi kamar wa ka abdullahi bin ubayi bin al-munafiq kamar abdullahi dan ubayi dan salul shugaban munafikai to kana ganin irin waɗannan da suke da rauni a zukatansu yusari'una fihim suna gaugawa a cikin wato ainihin jibintan soyayya da yahudawa an gane fi buwala ce ya da suna faɗi mutazirin har ma suna yankan hanzari wai naksha an tushi mana da'ira muna jin tsoron kar wani masiba mai gewayawa ta same mu ya duru bi haddahar wanda zamani ke gewayawa da ita alaina gare mu bin jadadin wani fari an galibatin ko wani rinjaye ya zo ya same mu nan ce kar mu jibinci yahudawa to mun san walayatin mu amru muhammadin abada wai lamarin muhammadu baya cika har abada to idan an ce kar mu jikince hudawa kaga fala ya miruna ba za su ba mu abinci ba fari ya same mu wahala ya same mu an ce ko ba romu da ko mun san muhammadin nan ba tabbas kaji ba kaji munafukai qala ta'ala Allah ta'ala ya ce fa asallahu an yati bil fath ya kusanta Allah ya zo da budi da taimako da nasarin rabi ga annabin sa bi zahar dinihi da bayyana da addininsa aw amrin min indi ko ko wani lamari daga wajensa bi hatta ke sitrul munafiqina a keta sitrar munafikai wabtala'ihim a kunyata su kowa ya gansu a yanzu su waye gari an gane nadimi da suna masu nadama alama asar rufi an fusihim a cikin abin da suka boye a cikin kawunansu mina shakki na kokonto muwalatul kuffari da jibincin kafirai na'am ya kone lazina aman za ka ji wanda suka yi imani suna faɗi liba alihim ga sashensu idan a taka suturo idan wato an keta suturarsu ta ajiba suna faɗi wato da mamaki suna ce a a haƙula illazi na aksamu billahi a shi waɗanda mutane ba su bane suka rantse da Allah ya haɗa imanin haƙiƙanin rantsuwa za ta ishe hadayin haƙiƙanin rantsuwa innahum ma'akum suka ce innahum la ma'akum suna tare da ku adu ya kulu da sun faɗi haka innahum ma'al muslimina cewa suna tare da musulmi Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce hadu ya tsamalu ayyukansu wato na kirki ya lalace gaɗarar amadu asaliya eh ayyukansu na kirki ya lalace ba asbahu saru hasirina sun wayi gari sun zama su asara duk duniya a duniya bil fadiyata da kunyatuwa sannan wafil akhiratin an je lahira wato bil iqabi da azaba Allah kiyaye munafunci ba ya da kyau na'am
يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتي من يشاء والله واسع عليم آه الله سبحانه وتعالى يتي يا أيها الذين آمنوا يا قوم سي إيماني من يرتد منكم wanda ya ridda daga cikin ku ya koma addinin kafirci eh ya fita musulunci ya ridda an dinihi ya bar addinin shi idan kufri ya koma zuwa kafirci da barar ne ba alim Allah ta'ala wuku'ahu wannan ba da labari ne da abin da ya san Allah ya san dama abin zai auku hazihi nazalat wannan ta sauka qabla wuku'i hadhihi qadiya kafin wannan qadiyar ta auku wannan aya ta sauka wa qad tanda jama'atan jama'a da dama sun yi ridda kala jalal jalaluddin suyudi ya ce ba da motar nabi bayan wafatin manzo Allah sassan da dama an samu da suka yi ridda to idan mutum ya ridda Allah ce duk wanda ya ridda ya bar musulunci to ya tafi asafa ya tallahu bi qaumin Allah zai zo da wasu mutane a cikin musulunci yuhibbuhum suna son musulmi wa yuhibbunahu su ba musulmai suna son shi wato wanda suke wanda suke wato yibbun suna son musulmi wai hibbuna ko suna son manzon Allah Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sai ce hum qawmun hada sai nuna Abu Musa Ash'ari manzo Allah ya ce mutanen wancan mutum ne zuri'ar sa ne cikin zuri'ar sa ne ashara ila Abi Musa al-Ash'ari yace zuri'ar sa ne azillatin alal mu'minin su zama wato masu tausasawa tausasawa ga muminai amma a izzatin alkafiri masu tsanantawa ga kafiri dama an ce muhammadu rasulullah wanda zai ba hu ashidda'u alal kuffari rahama'u bainahum wannan sifa ne na muminai eh masu tsanantawa ga kafirai amma masu tausasawa ga muminai shine azillatin alal mu'minin a'izzatin alal kafirin wa qad irtadda fi sadr al awwal atan wato sadr al awwal gabatuwa na farko wasu sun yi ridda hida ashar firqa wato kashi goma sha ɗaya suka yi ridda salasa firak kashi uku irtaddu sun yi ridda da fi zamanin nabi a zamanin manzala sallam daga cikinsu akwai aswadul ansi sunan shi kenan irtadda ya yi ridda yamal a can yamal wa ta galaba al-yam ya ridda ya kan yamal hatta akhraja ma'az ibn jabal har ya fitar da ma'az dan jabal amirul sulal shi ma'az ibn jabal shine wato a shugaba da manzon Allah ya tura a can yamma to har shi aswadul anshe ya samu rinjaye akan shi fitar da ma'az ibn jabal a gare farisa rasulullah sallallahu alaihi ila ma'az annahu yuqawimu wa ya'milu an-nas al-baqaya lil-islam cewa manzo Allah sai ya aika zuwa ga ma'az ibn jabal cewa wato ya daidai wato ya tsaya a kansa eh wai su su su kimantu da juna sannan wato ya ɗauki mutane akan wanzu akan musu kai ya yarda mutane su bar musulunci in ji annabi fakata lahu rajulun yuqalu lahu fayrus to sai wani mutum ya kashe aswad al-alshidin ana ce mutumin fayrus to mu zala bi labarin wannan labarin a habaran nabiyu sallallahu alaihi wasallam qutila an gane aswad al-alshi mu zala na cikin rashin lafiya ba na wafati yake ba da labari a gida yace a yau an kashe aswad al-alshi qatalahu rajulun mubarakun ya ce wani mutum mai albarka ya kashe shi wafi mara libauti mazala na cikin rashin lafiya na wafati ina lahu aka ce mai mahu a rajulun mubarak wani mutum ne mai albarka da ya kashe a sojul ansi sai ya ce sunan shi fairuz fato fara su lasar salim tilka lela a wannan daren mazala ya bar duniya a zafi suna ashirin min rabi awal goma sha biyu ga watan rabi awal aka yi wannan wa inda ni hajji sha a can ƙarshen watan rabi awal kuma ja alhabar labari ya zo min yaman daga yaman cewa anna aswad al-ansi qatalahu fairuz cewa aswad al-ansi fairuz ya kashe shi kaga labarin da annabi ya bayar ya tabbata amma habar sallallahu alaihi wasallam kamar da manzo Allah ya bada labari to ɗaya kenan sannan sai musailamatul kazzabi eh irtadda shi ma ya ridda bil yamama can yamama wa kataba ila rasulullah sai har ya rubuto manzo Allah takarda ya ce min musailamata rasulillahi ila muhammadu rasulillahi wai daga musailama manzon Allah zuwa ga muhammadu manzon Allah innal arda bainana nisfani yace ina so mu sulhu da kai kasa abu raba ta biyu da ni da kai nisfun li wa nisfun lak rabi nawa in zan manzon Allah rabi kuma kai ma manzon Allah ka huta da ni in huta da kai faja rasulahu sai manzannin da ya aiko suka zo da takarda ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajen manzo Allah fa qala lahum annabiyyu sai manzo Allah sai ce antum tu'mina ni bi hada shin dole kuma kun yi imani da wannan magana da wannan mutum wanda ya turo ku ya faɗi kuma kun yi imani da maganar nan qala na an suka ce kware kuwa qala annabi sai manzo Allah ce laula annar rusula la tuqtal la larabtu anaqakuma ba dan manzanni ba a kashe su ba wallahi da na sari wuyan
amma manzanni wanda ya zo da sako shi ba kashe ana so ya je mai da mulki ya mai da sako amma ba da haka ba da rata da ku aiki wata taba da hunna biyu jawaban sai magana sai sai rubuta mai jawabi ya ce to a juya bayan takardar a rubuta min muhammadu rasulillahi ila musailamati al-kazzab anan ne manzo Allah ba shi wannan sunan daga muhammadu manzo Allah zuwa ga musailama mai yawan ƙarya innal arda lillah ƙasa ta Allah ce ya rusuwa man ya sha yana gadar da ita ga wanda ya so min ibadi daga cikin bayansa wal aqibatu lil muttaqina karshe mai kyau ya tabbata ga masu jin tsoron Allah malama tu fi annabi sallallahu alaihi wasallam da manzo Allah ya cika arsala bakar janshan sanna bakar ya aika da kwamandoji na yaki qa'idu jagoran wannan kwamandojin shine Khalid bin Walid Khalid bin Walid wanda yake da gashin annabi guda biyu a hularsa eh ya ce in ya sa hular da duk da kaje yaki da shi sai ya samu nasara Khalid bin Walid kenan fa atau suka zo waka zo da ya da ya kokan su fa qatalahu su suka kashe wannan mutum wannan shi musailamatul kazzab wanda ya kashe shi wahashi gulamu mudim bin addi wanda ya kashe sai na hamza
wahashi da ya kashe sai na hamza lokaci yana cikin kafirci to ya musulunta kuma an je wannan yaƙi ne ya mama zamanin sai na abakar ya kashe musailamatul kazzab shi ya kashe musailamatul kazzab shi wahashi eh allazi katala hamza fi gazawati uhud wanda ya kashe sai na hamza a yaƙin uhud fali hada kana yaqulu har ma yana makan shi kirari yana cewa qataltu khairan nasi fil jahiliya wa sharrin nasi fil islam yace na kashe na kashe fiyayyen mutane a zamanin jahiliya shine hamza a kafin musulunta amma yau gashi na kashe sharrin mutane eh a cikin musulunci lokacin na musulunta ke yani fi jahiliyati wa islami a zamanin jahiliya sai da musuluncinsa lama kana kafiran yayin da ya zama kafiri huwa allazi qatala hamza shi kai sai na hamza amma wannan ma kana musliman a lokacin da ya zama musulmi huwa allazi qatala musailamatul kazzab shi ya kashe musailamatul kazzab to shi ma murtaddi ne sannan sai dulaiha dulaihatu eh tasgirin dalhani ko dulaihatu huwa ailan tanabba shi dulaihatu din nan shi ma yadda awan annabta wartadda yayi ridda wartadda ma'ahu jama'atan jama'a da dama sun yi rinda tare da shi an gane katalahu abubakar sai na abubakar shi ma ya yaƙe su fata galaba lam ya rinjaye kuma a kansu wa farra dulaiha ila sham dulaiha ya gudu ya tafi sham wa bada zalika bayan haka kuma raja ila islam dulaiha ya dawo kuma ya koma musulunci ya anshi musulunci musulunci kuma sahihi mai kyau adahu allah allah ya shirye da shi wa mata musliman ya mutu yana musulmi wa haula al-farq as-salas wannan jama'a guda uku irtaddu duk sun yi rinda ne a zamanin manzo Allah sallallahu wartar da fi zaman Abi Bakar sab sabu firak jama'a bakwai kuma sun yi rinda a zamanin Sayyidina Bakar irtadda al-arab jami'an min ash-sham wal yaman da dama mutane sun yi rinda sham da yaman da iraki lam yaqa illa ahli makkah a lokacin ba wanda suka yi saura shi mutanen makka da mutanen madina amma me yasa suka yi rinda bi sababin zakati saboda zakka sai na baka ya ce in ba su ba da zakka ba sai ya yaƙe su ƙalu suka ce na ƙimun salat mu dai muna tsaye da sallah kama ƙarin bawo kamar da Allah ce an ba zakatu amma zakka falalu ga samu ba za a yi mana ƙwace ba ba za a ƙwace mana amwali na dukiyar mu ba da nabi bayan annabi ya bar duniya kawai a zo a ce za a yi mana ƙwace domin Allahu ƙala hus min amwalin sadaka wai Allah ya ce ma annabi hus min amwalin riƙi dukiyarsu to yi wanda aka ce ba hus din nan yanzu ba shi a duniya ya wani zai zo ya mana hus wanda aka ce ba hus min awali da sadakatan wanda zai hudu ba bi hus wanda aka yi magana da shi da hus ba ai da haba ya tafi ba shi a duniya ne la da wani sha abin amma mu dai ba za mu ba da wani abu cikin dukiyar mu ba ba da nabi sallallahu bayan annabi ya wuce fa qama abubakar abubakar ya miƙe tsaye wa qala yace wallahi lauma da kuni iƙalar da za ku hana da iƙala ɗaya kanu ya dafa una hudu da rasu irin wanda ake ba manzala guda ɗaya ba a bani ba ba a bada shi na zakka lokaci na ba laƙatar tuhum alai wallahi shi na yake su akan wannan ƙada lahu umaru shi umar ya ce mahala mahala ya abakar sauwaƙa sauwaƙa yi a hankali abakar sauwaƙa lamarin mana tuƙatir man yaƙi musalata wa shaɗu allah ilaha illallah wa anna muhammadin rasulullah hada abubakar za ka yaƙi wanda ke tsaye da sallah yana cewa la ilaha illallah muhammadu rasulillah qala abubakar ilayka anni ya umaru yace fita hanya na abubakar ce umaru fita hanya na ilayka anni tufaru fil kufari huwari fil islam yace wallahi la ufarriqu baina salati wa zakati abadan ce wallahi har abada ba zan raba tsakanin sallah da zakka ba Allah duk inda Allah zai ce aƙimu sana sai ya ce wa atu zaka ya ce ba zan raba su ba sai an yi sunan dole sai an tafi da su baki daya Allahu ya kulu aƙimu sana wa atu zaka fata kalla da saifahu sai na baka ne rata ya sako min sai ce wallahi sai na ji yaƙi wa ko da ya ce ko shi kaɗai ne sai yaƙi kala umaru sai na umaru ya ce falon mara aikin jidda da na ga wannan ƙoƙari da wannan hakikan cewa min abubakar da abubakar alimtu anna hadha allazi huwa haq wallahi sai na gane abinda abubakar yake akai fa gaskiya ne fa fa kanu karihu hadha al-amr fil bidaya wallahi da farko ana kin suna kin wannan abu amma wa ahibuhu tun nihaya da ƙarshe sai suka zo suna san shi faƙatar al'araba wato sai da bakar ya yaƙi larabawa kullum mallam ya addu zaka ya ƙatulu da duk wanda bai bada zaka ba sai da bakar ya yaƙe shi hatta na jabu ila kabul zaka har suka dawo suna karɓar zaka laula abubakar la saqada hazar rukun ba dan abubakar ba da rukunin zaka ya fadi da rukunin zaka ya fadi amma yanzu abubakar ake zagi a duniya ba dan abubakar ba rukunin zakkan da ya fadi ba dan umaru ba da har yanzu ba a sallah a waje ta so ake zagi kuma waɗannan wanda suka yi wannan ƙoƙarin a zagi abubakar a zagi umaru ka ji wannan irin aiki ji wannan hakikan cewa to ya ce ba don shi ba da rukunin zakkan da ya faɗi kuma kaga rukunin yana cikin addinin in ka ce ba kai da zakka ba kai ba musulmi ba ne tun da annabi ya faɗi guda biyar ne ko buniyar islam alamin ala hamsin shahadatu Allah ila ilala eh wame wa anna muhammadar rasul wai kamus sala wame wa ita zaka wa hajjul bait liman sa ila sabilin to kaga kenan a ce a cire zakka an cire zakka cikin rukuni ina addinin kuma na ce na addini to abubakar ya hakikance ce wallahi bai yadda ba to daga nan sai na ya gane an gane to dalilin wannan ne ya ce ba don shi ba da rukunin zakan ya faɗi wani sabo min islam da an wulakantar da musuluncin ma fali haza ƙala umaru don haka ne umar ya ce wallahi ma wuli da mauludun ba da la'an biyaɗi a fulani min abi bakar siddiƙi wallahi ba a haifi wani ɗa ba mai daraja bayan annaba in aka in aka aje annabawa in dai ba annabi ba ne to a duniya ba a haifi wani ɗa ba da ya kai daraja abubakar ba wannan dan in ji umaru sai da ya rantsuwa kuma wallahi ya ce wallahi eh ma walada ma wulida mauludun ba'da al-anbiya ya afdal min abi bakr as-siddiq walau lahu ba da bakar ba irtaddat al-arabu jami'an da laraba su yi da baki ɗaya da tarkin zakati da barin zakat wartar da firqatul wahida amma zamanin shi jama'a guda ɗaya wani mutum guda ɗaya shi ne irin tafi zama da hubar ana ce da shi kifilatu bin bin aihama bin aihama ko eh malaku da sa'an sarkin da sa'an ne a ta ya zo wa salama ya musulunta da ya zo wajen umar ya musulunta wa tsara ba umar ya tafi aikin hajji tare da sayyidina umar ila alhajj fa kada ya duhu bil baiti shi wannan fa kifilatu bin aihama din nan sarkin da sa'an ne ya zo ya musulunta wajen umar sai kuma suka tafi aikin hajji tare da sayyidina umaru a lokacin umaru na amirul muminina tare suka je faka da ya dufa bilbaiti yana da wafi a ɗakin allah waya jirro rida'ahu yana jan mayafin shi ƙasa irin na sarakuna ga tufafi a ƙasa ana jan shi wara'ahu a bayansa an gane irin tafiyar na sarakuna ga kaya ana jan kaya a ƙasa an gane ko da ahadu sahaba ɗaya daga cikin sahabbai sai taka wannan mayafin bai sani ba daga cikin sabai wani ya taka mayafin shi ya rida a ya taka mayafin wa huwa malikun mutakabbir kuma shi sarki da dama mai cin kansa mai girman kai da ya wayo ko haka ya ga wani sabi ya taka mai mayafi fala da mahu sai ya mare ya mari sahabin fasha ka zalika ila umar shi wannan sahabi ya kai kara wajen umaru fada ahu umar shi umar ya kira sarkin wa qala lahu yace hukumul lahi qisas hukuncin Allah fa dama za a yi shi dan ka dade wanda kama wanda kama rafa a hukuncin Allah fa rama zai so da ka zai rama kala yace alqisas yace ramawa yace ana malikun ina sarki wa huwa suqa yana talaka ya kutasa minni a zo ya kisasi gare ni ni kala lahu umaru umaru yace laysa hada fi islam musulunci ba roki da wani sarrafa yace wannan ba shi a cikin musulunci al-islamu sawa bainana musulunci ya daidaita tsakaninmu ne almalik wasu'a da sarki da talaka sawa fa hukumun lahi alkisas hukuncin Allah kawai rama za a yi ƙala lahu sai ce ma shi wannan sahabi odi ka bi atan min al-ibil ka yi hakuri to zan baka rakumi ɗari marin da nema zan baka rakumi ɗari wala taqtasu minni karka karka rama amma zan baka rakumi ɗari qala ar-rajulu ana la aqtasu fakat ana aktasu fakat ya ce ni abinda nake so dai rama kawai ba ruwa na da rakuman ka guda ɗaya ramawa zan yi shi ma shi ma shi ma shi ma dan hakika ne ya hakikance ce sai ya rama
amma ba ka rabu ni dari ba sun tare ba
ya ce raƙumi ɗari ya ce wallah bai yadda ba ƙara da ɗika an gane ya ce to zan baka alfa min al-ibil zan baka raƙumi dubu amma wala ta katasi min ne kakkara mu marin nan in ta na rajin mutumin da ce wallah bai ataɓar shi wa marin nan wajen rama to a ce talaka ya da sarki kuma kaga akwai magana ya girma ya faɗi gashi kuma mai jikansa sarkin da samu ba na sa yana jikansa ya ce wallahi ba da ashira kuɗi dubu ba sai ya rama sai ya rama ba da nan to shi kenan wa kala umar umar nan bane yawa sai umar ya ce labudda an ya kata sami ba makawa zai rama tun da ya ce rama zai yi wa kala ya amiral muminin amhala ni karinan ya ce to dan saurara mai ina zuwa ila gadin abin da zuwa gobe fa amhalahu umar umar ya jinkirta mai to zuwa goben da gari ya waye fafarra wartar da sai ya gudu ya rida ya bar musulunci ya dama sa bako bako ne a musulunci ya musulunta ne ba daɗe an ji aikin hajji da shi to sai aka yi wannan abu to da ya ga talaka zai mare sai ce a aika hada aje musulunci sai aje musulunci ya gudu ala ya ce dinin ya sawi bainal malik wa suka addinin da zai daidaita tsakanin sarki da talaka haza dinin layur labi wannan addini ba za mu yarda da shi ba hada huwa allazi irtadda wannan shine ya ridda fi zamanin Umar a zamanin Umar wallahu akhbara bi hada qabla wuqu duk Allah ba da labarin wannan kafin ya auku ya ayu allazina amanu Allah ce ya kuma su imani man yartadi minkum wanda ya ridda daga cikin ku addini ya bar addini shi fa saufa yati Allahu bi qaumin da sanu Allah zai zo da wasu mutane yuhibbuhum suna son su wai hibbuna suna son shi an gane azillatin wanda suke masu rausasawa alal muminina masu tausasawa ga muminai aizzatain masu tsanantawa alal kafirai ga kafirai sai da rasul an tambaye manzo an haula su wane ne waɗannan da za su zo yuhibbu yuhibbuhum wa yuhibbuna hudin nan kala yace ahlul yamani manzo Allah yace mutanen yaman ne al imani yaman yaman imani yayi wajen yaman wal hikima yamaniya ita ma hikima wajen yaman take wasu da marratan an tambayi manzo Allah maratan saniya sau biyu fa ashara ila salman kuma sai nuna salman farisi fa qala yace qaumu hada mutanen wannan mutum zira'arsa law kana islam fi surayya lanalahu rijalun min haula wallahi da musulunci zai koma bisa tauraron da ake ce ma surayya surayya wanda tauraron da ake ce ma ta wata an gane ko eh zara kenan ko tauraron surayya nan to wai da addinin musulunci zai je can ya zauna a can to ya ce cikin zuri'ar salman al-farisi wasu shi sun sun sauko da shi eh saboda tsabar riko da musulunci ya ce duk inda musulunci yake sai sun je sun sauko da shi isharatun ila sawadul julud wannan ishara ne zuwa ga masu bakin fata idza amanu billahi in sun imani da Allah baki in yi imani da Allah ya fi kowa tattaure wato tattakewa wasu ila ina an ƙara tambayar manzo Allah fa qala ce qaumu abi Musa al-Ashari mutanen Abu Musa al-Ashari ne wal ibra bi kulli man ittasaba bi hadhihi sifa lura dai ga dukkan wanda ya sifatu to da wannan sifa ne azillatin alal mu'minina masu tausasa ga mu'minai izzatin masu ainihin tsanantawa al-kafir ga kafirai al-muslimun akasu hadhihi qaliya a yau musulmai sun kawo akasin haka al'anahu ashidda al-muslimin shau ya ce yau musulmi suke musulmi yan uwansu suke tsananta bawa ruha ma bin nisbati lil amma suna tausasa ma kafirai yujahiduna fi sabilillah suna jihadi saboda Allah wala yakhafuna la mutalayim ba sa jin wato tsoron zargin mai zargi zalika fadlullah yuti man yasha wannan fadlan Allah ne yana ba da ita ga wanda ya so wallahu wasi'un alim Allah mai yanon fadla ne masani alhamdulillah sadaqallahu alazim rafuran da muka yi Allah shi yafi a inda muka yi daidai Allah shi ba mu lada Allah ba mu lafiya da zaman lafiya Allah kiya mai kiya imaninmu Allah kiya mutuncinmu Allah kiya ƙasarmu Allah zaunar da mu lafiya tuntunu rigingimu Allah Allah ɗauke mana wanda ya ɗauki na wannan karatu Allah ya saka masa da alheri biya buƙatar sa iyayen mu malaman mu shannanmu Allah ya saka masa da alheri a kullu qawli hadha wa sallallahu alaihi wa lakum wa lisa'il mu'minin wa minati lam kana fara wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala